والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامتهم ونوني ميتارين البركة أنا أسبر در الله دي sha biyu da watan sha'ban hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da hudu da wata na uku watan Maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin متن الأربعون النووي نا أبو زكريا شرف, شرف النووي عليه رحمة الله تعالى أولا مسلاتي ميتارين البركة نا النور ديكي أنقور مبوير أماري أولا نقري ميتارين البركة نتاوى بني سبحانه وتعالى يمنى جاغورنش يوضا متاش درسينا 20 ترى أتكين جيرين كراتون دمكي قباتروا أتكين جيرين كراتون حديثي wanda kuma za mu tashi akan hadisi na talatin da bakwai wanda a satin da ya gabata mun fassara hadisi na talatin da shidda kadai yau za mu fassara hadisi na talatin da bakwai da kuma da takwas da tara in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda malike cewa alhadisu sabi'u wa salasun hadisi na ishirin da bakwai an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo wannan hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda kasancewar shi sahabi ne kuma mahaifinsa sahabi ne anin nabiyyi sallallahu alaihi sallam. daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa fi ma yarwihi an rabbih cikin abin da yake rawaitowa ya haikaito daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala mai girma da dokaka annahu qala dalle shi Allah yana cewa إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها وعمل فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف wannan hadisin da muka karanta hadisul qudusi ne al-imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 6491 al-imam muslim ya ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 131 Allah yake cewa inna allaha katabal hasanat wasayiat ubani subhanahu wataala ya rubuta mana ya zartar da kyakkyawan ababe da kuma mummunan ababe dan idan ka ce kataba babi laysa bi ma'ana farada aw aujaba ba ma'anar ya wajabta bane ana nihin Allah subhanahu wataala waton ya zartar da ababe guda biyu shine alhasnat da kuma as-sayyiat alhasnat jam'u hasnatun kyakkyawan abu shi ake kira da alhasna wanda yake muannas kin hasnun namiji sai a ce masa hasnun mace kuma sai a ce mata hasnatun abu mai kyau wanda ba suna bane asalin sunar hasan da hasna ba suna bane sifa ce kamar ana bada sifar abu ne abu mai kyau misali sai ka ce alƙamisatu ko alƙamisu hasnun riga mai kyawu riga wanda yake da kyawu kaga ba suna bane wannan sifa ce ta ta rigar Allah yake cewa inna Allah katabal hasnat ubangiji ya zartar da kyakkyawan ababe la kyakkyawa da kuma as-sayyi'at da kuma ababen da suke mummuna cikin halittar Allah subhanahu wataala saboda hikima ta ubangiji ababe suna tafiya ne komi da kishiyarsa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun cikin komi na rayuwa sai da Allah ya yi shi watan abu jinsi guda biyu akwai jinsin maza akwai jinsi na na mata ai asnaf sinfai akwai bangare na na namiji kuma akwai bangare na na mace cikin komi abu guda biyu suke tafiya hatta bature da ya tashi ta kirkirin ababen sa yana satar wannan fasahar wanda ubangiji ya karantar da dan annabi adam summa bayyana zalika bayan Allah ya zartar da wa'annan ababen kuma ya rubuta su a cikin lauhil mahfuz kaddara ce ta Allah subhanahu wataala cewa ababe guda biyu za su dinga wakana kikkiawa da mummuna kuma wannan abin yana rubuce a cikin littafin Allah subhanahu wataala na al-lauh al-mahfuz wanda wannan shine kundin Allah subhanahu wataala thumma bayyana zalika sai Allah ya yi mutane bayani bimana bayyana bimana fassala Allah ya rarrabe yana maka ga abu masu kyawu kuma ga abu wanda suke mummuna ubangiji subhanahu wataala ya rarrabe ya mayyaza ya tantance tsakanin ababe masu kyawu da ababen da ba sa da kyawu mummunan ababe ina batar mun fahimta wannan cikin hikima ce ta Allah subhanahu wataala kuma amfaninka ne ke dan annabi Adam saboda kada Allah ya kama ka da da azaba ba tare da da bayyanawa ba shi yasan yana da kyau in za ka yi mutum jarabawa akan abu bai kasance ka karantar da shi wannan abun wannan shi ne Allah yake karantar da mu ababen a rayuwa kafin ka yi mutum jarabawa akan abu ka tabbatar da abun da zaka jaraba zaka yi masa jarabawa abu ne wanda ta karige ka karantar da shi shi Allah subhanahu wataala kafin ya baiwa kowa zabi sai dinna maka cewa ga abu mai kyau ga mummuna sai ka zaɓa makanka wanne ne ya cancanta da da kai faman hamma bi hasanatin duk wanda ya himantu ya daura azama akan aikata aiki kyakkyawa aikin kwarai aikin nagarta aikin kirki aikin da ake samun dacewa da kusanci da Allah subhanahu wataala falam ya'malha kuma bai aikata wannan aikin ba kataballahu indahu hasanatan kamila duk wanda ya daura damara cewa zai yi aiki nagartacce sai kuma bai aikata ba to Allah yace sai Allah ya sa a rubuta masa lada kyakkyawa guda cikakkiya a wajen Allah subhanahu wataala mutun ne ya kudurta yin aikin abu sai kuma bai aikata ba to a wajen Allah yana da lada kadibi wata hikima ta Allah subhanahu wataala da kuma adalci na ubangiji subhanahu wataala kasancewar shi Allah yana son bayinsa da alkhairi abane Allah yace kai sai baka yi ba baka yi ba amma ka kudurta yin sa kasancewar abin mai kyawu sai ka kudurta to kuma idan wata lahura ta zo na baka aikata wannan abin ba a adalcin Allah sai Allah ya rubuta maka lada cikakkiya ina fatar mun fahimta kaga Allah yana son mutane da da alkhairi abin da ake ni da hammanan ana nihin ana nihin daura da mara ba kawai ka fada ka hadisin zuciya ba labarin zuciya kasan akwai wanda wanda misalin zai kudurta a zuciyarsa cewa in Allah ya bani kuɗi zan sai zan gina masallaci na sai mota na a kai wajen wa'azi da tura wani da wani su yi aikin haji ne kaza da kaza wannan duka labarin zuciya ne bai tabbata ba ko to kaga wannan dan ka kudurta wannan a zuciya ba za a baka lada ba amma so ake ka daura damara cewa zaka yi misali ala sabilil misal sai ka ka ka kudurta tafiya aikin haji ka zuba kudi na tafiya aikin hajji sai kuma aka samu wata larura da ta gitto sai kuma baka tafi ba to a wajen Allah za a rubuta maka lada cikakkiya saboda ka kudurta tafi tafiya idan misalin lokacin da ɗaya daga cikin magabata wani daga cikin bayun Allah da aka yi nagartacce bawun Allah na kirki malamin addini ne ya shirya tafiya aikin hajji ya fito bankwana gobe za ya daga zai tafi aikin hajji yana saman hanyar bankwana wa mutane sai ya ga wata mace bayan bayan duhun dare ya shigo a cikin kwata a maska a hunda ake zub da shara sai ga ta dauki wani abu ta tafi wannan bawon Allah sai ya bita sai ga mace mai kima da daraja a irin ta suffar ta kamalarta a ganta a irin wannan lokaci wannan gurin a wannan lokaci akwai wani abu ya kamata ya san me yake faruwa alan kawai sai ashe maskai ne na kaza aka yar aka aka aka yi abin bulgar a wurin sai ta ta gani tun da rana to kasancewar maza suna kai kawo a hanyar ba ta iya fitowa su take ta addu'ar Allah ya sa kad wanda yazo ya tafi da shi a bakin gari saboda tana da bukatar wannan abinci sai ta dauki wannan maskai sai shi wannan malamin ya bita sai tambaye ta meye labarin ta tace meye kika doka tace taji kaji abun ne ya faru tace ayaci malaci wata ayacin maskai haramu ne tace ni a guna halal ne Allah ya halatta min dalili tace mijina ya mutu ya bar min ɗaya marayu wanda ba wanda yake dokar dawainiya ta da su kuma ba wani abu da ya bar muna muna da buƙatar abinci kusan yau ga adadin lokaci kaza ba mu ci abincin ba tace nake ta addu'a da naga an wulgar da wannan kazar matatta anan ko Allah zai sa ta kasance abincin daren mu da zamu ci ni da iya ni da ayana sai aka rabaka Allah ya hushe da kuka guzurin sa na aikin haji wanda zai tafi aikin haji sai ya ce mata ta wulga wannan aikin da zai yi zafi tafiya aikin haji saboda ya je nafila ce zai ji sai da ki kudin gaba ɗaya mika mata yace ta je ta kula da ƴaƴanta marayu ya dawo gida fatar tana cewa akar maka Allah ya zance ta yace tafiya an fasa kuma duk wanda ya tambaya zace kawai katta ce ma kowa komi sai malam ya shiga ya shige sa kai ne watan kubli a gida saboda ka san cece ku ce kin mutane akar maka Allah sai ya zauna a gida sai aka tafi aikin haji da aka je aikin haji ana aikin haji da yake ya saba duk shekara in yaje yana karantar da mutane a aikin haji yana koya mutane ibada yana musu wa'azi to kuma wannan shekarar maran bai tafi ba shi Allah subhanahu wata'ala wato sai ya turo mala'ika da sifar shi wannan malami sai ya zo ya karanta duk abin da malam yake yi akai aka koma gida malam gaskiya wannan shekarar yayi kaza yayi kaza me labarin malam sai mafalkin annabi Muhammad cewa dalilin taimaka ma wannan baiwar Allah da yayi bisa halin take ciki ubangi subhanahu wataala ya turo malaika da sifansa kuma ya karantar da mutane aikin da ya kamata yayi an gabata waqafa Allahu almu'minin liqital eh kuma kuma an bashi ladan mi aikin haji to kaga a musulunci idan mutun ya kudurta ladar yin aikin alkhairi sai bai yi ba to za a bashi lada ta daura madamara ta kai sai ba kai ba to Allah zai baka ladar kamar kai kai ne ka kudurta ka kudurta niyyar misalin zaka je ka ka buge islamiya ka gyara ka tara kuɗi da zaka yi wannan aikin sai barawo yazo ya sace wannan kuɗin wallahi za a baka ladar kai wannan aikin ko da ko bai zartu ba Allah zai rubuta maka ladar kai wannan aiki shine hasnatan kamila lala cikakkiya ta wanda yayi za a baka kaga ubangiji subhanahu wataala yana son bayusa da da da da da alkhairi to mai tambaya zai yi tambaya ya mutum Allah zai bashi lada alhali kuma bai aikata aiki ba sai mu ce eh Allah yake iya baiwa mutum lada koda bai yi aikin ba idan ya kasance ya kudurta yin yin niyyar ya kudurta ya dan wada maran yin wannan aikin kuma da niyya kikkiawa to Allah subhanahu wataala sai ya sai ya ba sa lada wannan kuma ai ubangiji ya kawo misalai a cikin alqur'ani sallai daga cikin alqur'ani shine misalin mutun ya kama sabbin yin alqur'ani sabbin yin aikin alkhairi daga cikin auju na na yin aikin alkhairi wannan mutun ke samun lada koda bai yi ba malai suka ce na farin akwai mutun yayi kokari misali ya kama wani hanya ko wata hanya da take kai mutun zuwa ga alkhairi amma sai bai samu dacewa da yin wannan abin to za a rubuta masa lada kamar da Allah ya ce wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله duk wanda ya kudurta niyya ya fito daga gidansa zai yi hijira zuwa garin da ake bautawa Allah subhanahu wataala yana saman hanya bai kai ba inda zai je sai mutuwa ta riske sa to Allah ya ce ladarsa kan Allah subhanahu wataala ya basa ina fatar mun fahimta haka idan mutun ya kama hanyar yin aikin lada bai yi ba to zai samu lada wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ya taimake mu abu na biyu abu na biyu misali misali kamar mutum yaje yaje masallaci yana son yayi sallar yana son yayi sallar farilla a tsaye ka fito daga gida da karkashi da karsashin zaka yi sallah a tsaye sai ka zo masallaci ko da ka zo kuma sai ka ji ka cikin ka ba dadi sai ka zauna kai sallar ka a zaune to Allah zai baka ladar wanda ya salla a tsaye saboda da ka fito daga gidan da ni zaka yi salla a tsaye ne saboda lada yin sallah a tsaye yafi yin sallah a zaure to sai Allah ya baka wannan wannan ladar abu na biyu shine mutun ya himmantu da yin aikata aikin alkhairi ya kulla niyya akai sannan kuma sai ya barta zuwa ga abin da yake mafi a'ala zai samu lada yanzu misali da umara da aikin hajji waye yake gaba wanne ya fi lada da yin umara da aikin hajji wanne ya fi lada aikin hajji sai ka kulla niyyar tafiya umara kudinka ba su kai tafiya aikin hajji ba sai ka ji an ce umara miliyan 1 da jika 500 ne misali sai ka ce to kana shawar kasan akwai wanda har yanzu ba su waye ba sai ka je ka mutu ya ce wai shi ba zai je umara ba sai yayi aikin hajji wannan wannan ba dalili bane ba dalili bane inda kana da halin yi ka duka ka je kai kana iya kai umaran kai aikin hajji kuma kai aikin hajji ko kuma kai umara duk wanda kai yayi dan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yazo da yin aikin hajji sai da ya umara guda uku ko da yayi aikin hajji umarsa guda uku yayi da yazo shekarar kashe aikin hajji guda daya tare da umara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kuma sai Allah ya buɗe maka buɗi kana shirye-shiryen tafiya umarar sai kudin ka suka kai miliyan uku sun ishe ka umara aikin hajji kenan ko sai ka ce ka fasa tahiya umara zaka je aikin hajji to wannan ladar ta umara Allah zai baka ita sannan kuma ga ladar aikin hajjin naka da ka samu ko ku bayyana misali kai ne ka so gina masallaci sai ka ce a ka fasa yanzu makaranta zaka gina da masallaci tare to za a baka ladar masallacin da ka kulla niyya ka fasa kuma sai a baka ladar masallacin da magata da ka gina ko kun fahimta wannan kenan sannan kuma waje aujuh na na gaba shine mutun ya bar aikin alkhairi cikin kasala kikkiawan abun ta hanyar ta hanyar kasala mutum ya bar abun ta hanyar ta hanyar kasala misali ka kudurta niyya zaka yi kai wanka ka shirya zaka je ko meeting ko office ko kasuwa kun yi alkol da wani ya biyo maka je tare sai za ka yi arwalla za da niyya zaka yi salatu duha sallar hanci to kana wannan shirin baka fara ba sai wanda kuka yi alkol da shi sai ya zo maka sai ba masa kofa sai ka ka fito kuka tafi sai ka bar wannan sallar to za a baka ladar wannan sallar duk da baka yi ba za a baka wannan ladar duk da cewa tafiyan nan ba uzuri bane da zai hana ka yi amma amma saboda ka kudurta to Allah subhanahu wataala zai baka zai baka lada ta cewa kai wannan abun ina fatar mun fahimta wannan dai almuhim wannan shine martaba maratib na na aikata aikin alkhairi a kategorikin su sai Allah yake cewa in hamma biha fa'amilaha idan ko mutun ya kuldurta niyya na aikata aikin alkhairi sannan kuma ya aikata wannan abun to tuktaba ashru hasanat sai a bashi lada goma lada goma Allah yake baka lada goma kuma Qur'ani ya tabbatar da wannan man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha haka Allah ya ce duk wanda yake kyakkyawa guda idan kai aikin lada daya to Allah zai baka lada goma ne in kai aikin lada daya to lada goma Allah zai baka to kuma bata tsaya nan ba bata tsaya nan ba kataballahu indahu ashra hasanatin sai Allah ya rubuta masa lada goma ko to kuma sai a dibi zuciyarka ila 700 da'ifin zuwa linki 700 700 da'ifin zuwa alinka mutun 700 kamar ita lada a wajen Allah subhanahu wataala Allah na baka lada da yawa ne bisa ƙarfin niyyarka da kuma tsarkakewar aikinka da kai don Allah. Tana samun lada ne da aikin da kai na alheri idan Allah ya auna niyyarka aka dibi zuciyarka me yake ciki to da wannan abun iya girman niyyarka iya girman ladarka. Iyaye da ka sanya ikhlasi a cikin aiki iyaye da Allah zai baka lada. Ina ba ta kun fahimta. Akwai wanda zai yi sadaka da jika goma mai jika guda ya fi shi lada a wajen Allah. taka iya kasancewa kai bada jika goma ka bada ne dan a ce alhaji wani jika goma ya bada shi kuma wannan ya bada ne dan Allah Allah zai baka ladar ta ka bayar amma wanda ya bayar dan Allah ya fi kalada kai dan Allah saboda in mutum ba zai dan Allah ba zai iya bayarwa ba ko in ba dan Allah mutum ba zai duk da akwai wanda yufiqunahu suna cirwa ne dai haka nan amma ka bayar asa ita ana gane mutum mai imani ne kware da gaske ta hanyar mutum ya fiddo abin aljihunsa ya sanya annan an yi akwatanta mutum ba na ake gane mutum namiji cikin mazaji kasan ko cikin maza akwai akwai mazaji ko cikin maza akwai akwai mazaji shi sanya Allah ya bambanta sahabbai su ba sa jin haushin duk abin da suka mallaka su sanya a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala to haka ila 700 du'fin zuwa ga linki 700 linki Allah ya linka maka din 700 bisa da karhin niyyar da kai kaga a cikin mashiyar Allah subhanahu wataala in Allah ya ga dama ko wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana linka ma wanda ya ga dama akwai wanda sai ya kai miliyan 7 sai ya bada dala 100 amma wajen wajen wajen lada sai ya kai miliyan bakwai ya duka dibi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah cewa yayi fa da ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud kwatankwacin dutsen Uhud na zinariya a auna dutsen Uhud na zinariya ba zai kai muddun sahabi ba kilo ɗaya da sahabi ya ɗauko ya bayar a wajen Allah sahabin manzon Allah ya fi kalada da zaka bada ton ton dubu misali a ce zinariya ton dubu ka bayar da ita fi sabilillahi ton dubu idan sahabi ya bada ton me yake da suna abin nan kilo daya lajarsa a wajen Allah ta fi taka kusan me dalili saboda karfin niyyar zuciyar ba dai bace dinin da ka kudurtawa wallahi sun fika sai sanye an manzo Allah ya faɗi wannan maganar a cikin saboda kariya ga sahabban annabi Muhammad kuma ai ai ai aka ce yaba kyauta tukuici ko dole manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sahabbansa saboda duk abin da ake yi wallahi sun yi kadibi hadisi annabi cewa Allah ya zabe sa a cikin diyan annabi Adam sai kuma Allah ya zaba masa su wayannan mutanen su kasance abokan rayuwarsa Allah ya kara musu yarda kuma Allah ya hada mu da su a cikin a cikin aljanna ila adafin kathira zuwa ga a linki ban linki mai yawa wani sai Allah ya linka masa dubu saba'in wani ɗari bakwai wani miliyon bakwai wani miliyon saba'in gwargwadon niyyarka gwargwadon ladarka wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya Allah yake ta karantar da mu in za mu yi mai dan Allah subhanahu wa ta'ala wallahi alazim hadari ne mai girman gaske a rayuwa kayi aikin alkhairi ba dan Allah ba baka gane sakarci da wawanci kai sai in an tashi kiyama kaje gaban Allah kana neman lada an baka ladar fa amma sai Allah ya mai da ladar kura abin shekiwa saboda dan badin Allah kai ba yi kokari na yi kokari mu yi kokari gaba daya a rayuwa in zamu yi aikin alkhairi mu yi dan Allah subhanahu wataala kuma ka dinga roƙon Allah ya sanya duk abin da zaka yi dan shi zaka yi kada Allah ya sanya akwai rabon wani a ciki kana yi ne dan wani sai ka fasa kai dan Allah subhanahu wataala Allah ka taimake mu da yi dan kai sai Allah yake cewa in hamma bi sayyi'atin idan mutun yayi nuhin ya kudurta yin aikin zinubi falam ya'malaha bai aikata zinubin ba ka kudurta ka darmada mara na kai sabon Allah sai baka yi ba sai Allah kataballahu indahu hasnatan kamila la ilaha illa Allah kataballahu lahu hasnatan kamilatan kadibi jumlar fa kataballahu lahu hasnatan kamilatan mutum ne ya kudurta yin sabon Allah sai bai yi ba sai Allah ya ce shi Allah zai rubuta masa lada guda kyakkyawa za a ba su zunubi ne ka so kai abinda Allah ya haranta amma sai ka kasa yi ka hakura da yin wannan abun to sai Allah ya baka lada akan barin da kai shi ko kun fahimta misali mutum ne ya kudurta yin aikata sabon Allah subhanahu wataala misali mutum ne so yayi zina duk ya samu ya samu haɗin kan yariya gaba ɗai ya yi zinan kuma sai ya fasa don Allah ba don taƙiya ba don Allah don jin tsoron Allah to sai Allah ya ba shi lada cikakkiya a nan da ka muku kissar wanda daga cikin zabanu Isra'il ko wanda ƙazami ne a wajen zina kamar da hadisin manzon Allah ya nuna sallallahu alaihi wasallam ya yi ɓanna kowa ya san sa a wannan ɓangaren ya shahara amma dare daya ya so ya yi da wata yariya sai masa wa'azi kuma ya tuba kuma da sahiya aka taso aka iske bakin gidansa a rubuta dan aljanna ne bai taba aikin alkhairi ba niyyar ce Allah yake dibawa Allah yana dibin niyyar ce ba girman riga ka ba da girman matsayinka da karatunka Allah bai kalla gir dan da girman riga ake kalla to da fir'auna ya samu matsayin Allah subhanahu wataala ba haka bane da ana kallon girman rigar mutum to wallahi la'azin da matsayikan su fir'auna dan shi sai da Allah ya ce kai alafil ardi ya kai tataccen dan iska inji Allah haka Allah ya faɗa kuma aliyan minal musrifina Allah ta cikin ɗan iskan ma oga ne inji Allah subhanahu wataala wannan bai samu riga wadan Allah amma ba ta masa amfani ba ba ta yi amfani ba haka Allah yana kallon zuciya ne to Allah yake cewa idan mutum ya kudurta niyyar aikata sabo sai bai aikata ba to Allah subhanahu wataala zai ba sa zai ba sa watan kyakkyawan lada cikakkiya cikakkyawan lada cikakkiya wannan wannan wannan abun yana da kwari yana da yana da muhimmanci kwarai duk lokacin da ka mallu suka ce mutun yana ga yana auna imanin sani idan idan ya so yin sabo kana gane yi karfin imaninka a lokacin da ka tinkari sabo domin ka mu iya gane wani abu fa ba wanda ya isa ya daga hannu ya ce shi yafi karfin yin sabo ba akwai shi kafir da annabi kawai sallallahu alaihi annabawan Allah ba asumai ne amma banda su kan ba wanda sai ce ni kan nahi karhin sabo Ahmad dan Hanbali alaihi rahmatullahi ta'ala har radda zai mutu shi dan ya fito shi dan ya fito gaban sa yana wasa da hankalinsa yana roƙon Allah ya kai ce kai kan nayi na ce wallahi ba har yanzu kana da dama a kaina idan ba na ga an zara rayuwata bane eh taka kakkai mamaki dan kaga wani na sabon Allah ke da kaga ba kai ba to ba iyawa kanka bane a girin daman Allah ne ya kare ka to ka tayya shi da addu'a kuma ka roki Allah kai ya kare kare ka ko mun fahimta idan kaga mutun yana sabon Allah to kai ba kuta kai ba ubangi subhanahu wataala cikin ganin dama sa ne kuma ba iyawa ka bane kai ba iyawar mutum bane ganin damar Allah ne yace mai kika akan wannan ka tanya sa da addu'a Allah ya shirye sa da kuma ka roki Allah ya kare ka da abkawa cikin wannan musiba ko mun fahimta Allah ya taimake mu game da abin da ya shafi abin da ya shafi zinibi falsafa ta shina da ahwal himmantuwa game da zinibi shina da ahwal kamar haka mutun yayin himmantu da yin zinibi a zuciyarsa sannan kuma ya komo game wani wannan abin to Allah yana bashi lada cikakkiya hali na biyu shine mutun ya kudurta yin zinibin kuma ya ya kudurta shi a a abun nan a zuciya amma ba tare da ya samu ba tare da ya kama hanyoyin zulubin ba to shi ma za a bashi lada za a bashi za a bashi lada sannan kuma wanda ya himmantu da yin zunubi sai dai kuma bai samu bai samu a wancan wanda ya himmantu da zunubin amma kuma bai samu damar yi ba bai samu damar yi ba to bai da lada bai da zunubi bai da lada bai da zinubi misali bari mu ƙara buga misali akan zina har yau mutum ne ya so yayin zina da yariya da ta yarda sun yi misali ta amince sai da aka zo sai ta kiya to dan ya fasa za a bashi lada za a bashi zinubi haka ba lada akan sa babu zinubi akan sa amma wancan wanda ita ta yarda shine ya kiya za a bashi bi za a bashi lada amma wannan ta shi ta kiya shine shi ya so to kun abbe ba to ba lada a kansa kuma ba ba ba zinubi Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya sai Allah yake cewa sannan kuma idan mutun ya himmantu da da yin ita mummunar idan mutun ya himmantu da yin mummuna aikata mummunan abu to kuma bai aikata wa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayyi'atan wahida katabaha Allahu sayyi'atan wahida idan mutun ya himmantu da kan yin sabon Allah kaso yin zinubi sai kuma ka aikata shi ka himmanto da shi sai ka aikata to za a baka zinubi guda ɗaya ne ko kun lura karatun wancan baya in aikin alkhairi ne in ka aikata lada nawa za a baka lada goma zuwa lada nawa 700 amma zinubi sai Allah ya ce idan mutum ya kudurta kuma sai ya yi application abin da ke zuciyarsa to za a ba sa zinubi guda ɗaya ne kacal dan Allah ka dibi irin adalci na Allah subhanahu wataala da kuma irin hikima ta Allah kai wallahi duk yadda ake yi Allah yana son mu shiga aljanna shi sa dole kaga duk wanda kaga huta shi yaso duk wanda ga ni cikin huta shine yaso amma hanyar shiga aljanna kan Allah ya nuna mana ita idan mutun ya dauko kwalbar giya zai sha sai ya sha zunubi ɗaya za a bashi amma idan ka dauki dala ɗaya ka bayar lara goma za a baka ko kun bayyanta in ka ƙara dala ɗaya lada 20 kenan ko zuwa 700 zuwa 1000 zuwa abin da ya sama amma idan ka ƙara ma wannan zunubin ne da yake ƙara maka shi hadisi ya tabbata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa dan zuciyar dan annabi Adam farace tas zuciya ta dan annabi Adam faraci idan yayi zinibi saban Allah sai Allah ya sa ai masa tambo baki a zuciyar in ya tuba yayi istighfari sai Allah ya sa a goge sai a wanki idan ya sake bai tuba ba sai a kare masa wani tambo in ya kara sai a masa tambo maza ce yana kara zulubin ana kare masa tambo har akai lokacin da zuciyar za ta yi tsatsa musan tsatsa ko zuciyar za ta ci ta yi datti da zunubai a shi da ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa yayi tsatsa a zukatansu to a wannan lokacin ne ko da ayo mutum wa'azi wa ma tughnil ayati wan nuzur anil qawmil ladina la yafqahuna ko wa'azi bai amfani game irin wa'annan mutane sai kare karanta aya da hadisi amma baya wa'astuwa saboda zuciyar yana da matsala da da ita dole sai ya dawo da likitancin annabi Muhammad irin wannan tsatsar su dokta ba sa iya opere a wanke maka shi dan ko an wanke ba ya wanke wannan musibar abu ɗaya ke wanke maka shi shine alqur'ani da imani kawai shi yasa babban magani da yake warkar da rashin lafiya shine alqur'ani mai girma in kana son ka fahimci wannan ka koma karatu mu na adda'u waddawa Allah ya taimake mu Allah ya tawa in hamma biha fa amilaha kataballahu katabaha Allahu sayyi'atan wahida idan ya aikata ta to Allah subhanahu wataala zai rubuta masa watan rubutu azribi guda daya kaga wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala kisa Allah yake cewa kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya rubuta ma kansa ya tsara alauhul mahfuz cewa shi Allah mai tausayi ne in kai zinubi zinubi daya zaka yi in kai aikin zinubi za baka zinubi daya amma aikin lada fa sai baka lada nawa lada goma ka Allah Allah mun goje maka da kai mu musulmi Allah ka raya mu a musuluncin ka kashe mu a musuluncin kuma ka tara mu a tauga ta masu imani ranar tashin alkiyama al-imam an-nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa wannan dan waka dibi irin wannan lafazin da Allah yayi amfani da shi a wajen Allah Allah zai rubuta maka watan indahu kaga isharar ce cikin Allah yana kula da aikin dan annabi Adam cewa Allah zai maka bilankin ayyukanka inda huda yace ma'ana duk abin da kake yi kanka sanya cewa a ranka wai zashi iya bacewa yanzu kaga file file dose dose nan kana aika tura dose kinka minister a tura shi kwandan shara sai a ce ka ƙara turo wani ya bace amma a wajen Allah in aka kai mu Allah dose wallahi baya bacewa a wajen Allah babu dose rejete babu incomplete kana ana kai shi wajen Allah dole sai Allah maka hisabi akan wannan abu ba a rijdakin dose kuma ba ya bacewa wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah yana kula da aikin da ɗiyan annabi Adam suke aikatawa shi yasa Allah yake cewa ahsahu Allah wa nasuhu inma hi a'malukum uhsiha lakum duk abin da kake gani a kiyama Allah ce aikin ka ne Allah ya maka reson sekin sa dai bayan dai anna in Allah ya reson sekin abun kuma kai kadan ka zo ka tarar da abun da ba shi bane ka aikata a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya ce kamilatan cikakkiya Allah yana nuna amana yace Allah yana son ya nuna maka cewa ashe abun Allah bai tauyewa ba a ragewa ba a rage maka ba kamar irin duniya bace da za a iya rage maka a'a ita ga wajen Allah subhanahu wataala ba a rage maka wanda aka baka ta haka za a zaka same ta ina fatar ina fatar mun fahimta in zinibi ma shi haka nan ne in alkhairi ne kuma haka nan ne fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi mu yafi zunuban mu yawa Allah ya sanya alkharramu fi munanan ayyukanmu yawa in kan ka samu wannan wallahi ka dace duniya da alkiyama domin ba yadda za a yi ka fita da wannan duniyar baka da zinubi a duniyar nan ba yiwa wannan musibar social media kawai aka barka da ita tashin hankali ce ce ya sanya ina ganin inda in muka je hisabi ba za mu sha ba ko wallahi akwai in aka zo binciken mu kan salula ko mafiya yau mu sai sun tahi wuta Allah ne ya kare mu amma mafiya yawa in zaka ga mutum da kima da mutunci da darajarsa cikin al'umma kana ganin shi salihi amma in zaka amshi wayarsa to yafi dan iskan da yake fitowa a fili yana iskanci iskancin ko kun fahimta Allah ya sauke kwanan bayan na taɓa wani wa'azi nake cewa ya kamata uwaye su dinga su dinga bibiyar salulin na ƴaƴansu mata haba ai doctor kaka ga irin irin irin wasiƙu da aka turo min ana zaman lafiya malam ya kana doka salula hawo bai rage sallabiyata malam ye ni ina umma ina sallabiyata sai wasu kuwa su dinga shiga cikin galeri kin diyan su su su dinga kuma ka sa ta dole ta cire maka kwalta eh duk inda ke da koyi akai akai kode kin sa ka ce ta bude wanda ta caba mala wallahi sallallahu ma sai ta sai ta jefar da ita asalan sai a zauna lafiya kaga kenan akwai musiba ko to Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu wanye lafiya ƙarshen wannan hadisi kenan wannan hadisi na da fa'idodi masu dimbin yawa daga cikin su wannan fa'idodin shine cewa ana tabbatar muna cewa al-af'alullahi ta'ala ubangiji yana aikata ayyuka da yace kataba sannan kuma akwai lada a wajen Allah kuma akwai zinubi kuma kowanne in ka aikata a duniya shi zaka tarar gaban Allah subhanahu subhanahu wataala kamar da Allah yake annabi ke cewa yake cewa sahabbai ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minan nari wal janna ba dai daga cikin ku face Allah subhanahu wataala ya rubuta masa mazaunin sa a gida aljanna ko huta dukkanin mu nan gaba da ni ne nake magana ina da gida a aljanna ina da gida a huta malam Jabir da yake doka karatu yana da huta gida a aljanna yana gida a huta in na aikata aikin alkhairi sai a taushe wancan gidan sai na shiga aljanna wancan kuma sai a ƙara mutanen banzan Allah ya kiyaye in kuma ban yi alkhairin ba na tafi can dawa ina da gida a can ba ba a lahira ba wanda zai hayawa ba wanda zai ba ba kalluwa ba ba wanda zai zo ya yakin gida su can daman giraci ne Allah ya ba kowa nashi kuma daidai kowa daidai matsayin ka ne ko kuma yasa gidan kowa daidai matsayin sa ne idan ka san duniya gidan wani ya sha ban wanda gidan wani ko to wallahi ko kiyama haka ne gidan wani ya sha ya sha da gidan wani kana ganin wani ka san dai ya fi ka kokarin ibada ya za a yi Allah ya baku gida guda kai da shi a aljanna impossible daga dole gidansa yahi yahi naka idan ka san wani gidansa yafi naka a duniya to haka ko kiyama gidan wani yafi naka eh ko a jahannama ya ga tai wani dan iskan yayi wani dan wani dan zaba dan iskan ko wani dan iskan ne amma akwai wani ubansa kaga ba su zamantowa ko jahannama category category ce akwai category AF akwai category AD akwai category A3 eh wanda kaga kuma ana ta haya echelon echelon ko su ma haka nan ne kaga ko cikin category to akwai echelon kuma akwai class Allah ya samu wanye lafiya mu dai Allah ka tausaya wani mu shiga aljanna da mu huce can dai kuma ko category mu dai tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai sa suka ce manzo Allah to ya annabi Allah in dai haka ne kowa na gida da huta a aljanna idan Allah ya kaddara sako to miye namu sai mun yi aiki ai sai mu zauna mu bar ayyuka sai annabi ya ce a'a i'malu fa kullu musayyirun lima khuliqa lahu ku aikata aiki kowanne yana tafiya ne bayan abin da Allah ya kaddara masa ku yi aiki kowa yana tafiya ne bayan kaddarar da Allah ya rubuta masa kun ga nan nake wa'azin nan muke karatun nan wallahi kaddara ta ce haka nan Allah ne ya rubuto kawai shi ne ranyi wanda yake ta yana ta yana ta kwadago wani yana cin aiki shi kawai sauke yake ya in kuma ta wuce ya daga haka Allah ya rubuta musayyirun lima khuliqa ne fa e musayyarun lima kulika kawai shi ku biyo ya tsage muku ya sauke ya giya ya dora shikenan aikin sa musayyarun lima kulika haka manzon Allah ya ce wani kawai sai dai kawai aka mota ya sauke musayyarun lima lima kulika shi yasa duk yadda kaga kanka a rayuwa to ka gode wa Allah subhanahu wataala wallahi Allah ya ma ni'ima a duk halin da kake ciki a rayuwa Allah ya maka ni'ima eh Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai suke cewa ai annabi ke cewa da haka kowa ya je ya yi aiki meke da suna afa amma ahlus sa'adati fayusiruna li'amali ahlus sa'ada amma kaga in aljanna da Allah ya rubuta ma kaddara shiga aljanna to suna tahe ne bayan aikin da zai kai su aljanna su kuma ɗan huta suna bayan aikin da zai kai su zuwa ga huta sai manzon Allah ya karanta wannan ayoyin fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasunyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasunyassiruhu lil usra amma kage wanda ya bayar da dukiyarsa kuma ya ji tsoron Allah sannan kuma ya gaskata da kyakkyawa ya agata aiki kyakkyawa to Allah ce za mu sauwake masa ayyukan da zai kai su zuwa ga aljanna amma wanda kuma yayi rewa yayi dagawa yayi girman kai sannan kuma ya karyata da aikata yaki yin aikata ayyuka nagartatu to Allah yace kuma zamu sauwake masa zuwa ga abin da zai kai sa zuwa jahannama Allah ya sauwake shi wannan daga cikin kalan daga cikin fa'idar wannan hadisin saboda ina son sati mai dawa mu kare karatun wannan littafin kasancewar da mun dawo daga Ramadan in har muna rayi insha Allah zamu shiga sabon karatu malaci al-hadithu thamin wa 30 hadisi na 38 an abi hurairah radiyallahu anhu daga shugaban masu kawo hadisi aba hurairah Allah ya kara masa yarda kuma Allah ya kara mana son su kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa inna allaha ta'ala qala Allah madaukaki sai kina cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبشط بها ورجه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤذينه رواه البخاري وأن الحديث حديث الإمام البخاري ya rawaito shi hadisi mai lamba 6206 hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda shi ma dai hadisul qudusi ne wannan hadisin yana karantar da mu karatu mai dimbin girma kaji hadisin Allah yake cewa da kansa man adali waliyan duk wanda ya kulla adawa da waliyina duk wanda ya kulla ya kuntata ma waliyina ko ya kulla adawa ya riƙi waliyina abokanin gabansa to faqad azantuhu bil harbi Allah ce ni kuma na shelance sa ina jiran sai fito mu gabza da shi duk wanda ya kama waliyan Allah to suwaye wali ne babbar riga da babbar rawani na'am malami suka ce wali Allah ya faɗi suwaye waliye in kana son ka gano waliye ka karanta ayar Qur'ani Allah ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yakhzanun sata alladhina amanu wa kanu yattaqun aga walitaka nan dukkan walitaka sharri guda biyu ce idan kana son wali a waje kazan wali a wajen Allah to ka riki abu guda biyu abu na fari ka zamanto mai imani ga Allah subhanahu wataala abu na biyu ka zamanto mai jin tsoron Allah in ka rike wannan sunan ka wali kaga ashe nan akwai waliye da dama ko akwai waliyar da dama yin imani da Allah gaskata Allah subhanahu wataala da kuma mi jin tsoron Allah yin abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so in kai wannan ka zan wali a baba bari ya bace fa ko tarin karatu shine walitaka ko kuma a hannunka a tabi hannunka a ji sanyi shine walitaka ko kana tahiya sama ruwa shine walitaka a ko a kana hira shine walitaka ba shi wane walitaka wannan da wannan ma kowa zai iya yi ko sai muka samu wani aljini daure baka gindi ba eh eh sai muka samu wani aljini daure baka gindi ta hiya sama ruwa wani abun a zuwa gani bane dan kai ta sama ruwa wallahi sai in baka zaman tobawan aljini ba Allah nan take zai gina maka gada ana ganin ruwa ne ana ganin ruwa ne kai kuma gada ce kake ta yakanta amma ka samu walintaka wajen Allah shine matsayi a wajen mafi girma domin daga walintaka to sai siddinka kuma sai annabtaka ita walitaka ita ce marhala ta ƙasa daga nan sai siddiki don siddiki yana gaba da wali daga siddiki sai wa kuma sai annabi daga annabi sai wa sai manzo ina fatar mun fahimta to kaga walitaka in kana son ka zan wali samu abu guda bi kawai ka riki kayi kokari damanka da hagu ka zamanto ka rike imani ka zamanto mai imani kuma imani mun karanta ka dibi kasabtin mu na biyu a cikin wannan karatun da muka yi hadisi na biyu da muka karanta karatu na darasi na uku eh hadisin Umar dan Khattab mun yi bayanin abin da ake cewa imani imani da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littafan Allah da imani da ranar tashin kiyama da kaddara ta alkhairi ko ta sharri karatu ne mai girman gaske littafi ne guda daya a wannan bayanin nayi a dunkule na yi su to in kana son ka fahimce su ko ma karatun da muka yi a farko sai ka dauko ka sawari karatu sai ka kwatanta shin ka da imani ko baka da imani to in ka zama to wannan kuma sai ka samu takawa sai ka nemo karatun mu na kuma al-istiqama sai ka auna to in ka samu wayannan ababen guda biyu malam jabi sunan ka wali har wajen Allah sunan ka wali ba dole ba sai ka sa babbar riga kai katar rawani ka hana maka jin dadi eh ba shi bane wallitaka har ma mutum yana ta kuri kasan akwai wanda ya ga shafa kai ne ta ai wani yawa ya shafi kaina walli kuma ya ga ba jin tsoron Allah ma ba shi yake ba ko kuma zai tauka yana sallar yana sallah yana sallah sallah a Saudiya kuna zuna da shi sai ya ce muku shi sai yake sallah azan duk tana wakana ai akwai wani akarmaka Allah wani gangarau da aka ce akarmaka Allah an lura ho malam sallallahu asr ha to ba da cewa malam bai zuwa masallaci shehida ba a cewa shahidi ya kai ayyace ba ku gano bane shine muridi ya wake yace ya quluna tarakta salataka walam ya'rifu anni usalli bi makkah suna cewa wai na bar zuwa sallar la'asar alhali ni maka nake sallar la'asar eh maka yake yi wata wannan ba wani taka bace wannan iskanci ne kawai Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ya sa mu wanye lafiya haka walintaka shine kawai ka zamanto mai jin tsoron Allah in ka zamanto mai jin tsoron Allah to kai ne wali Allah subhanahu wataala ka kara mana jin tsoron ka kuma Allah ka sanya mu a cikin matsayi na masu takawa a rayuwa Sheikhul Islam yake cewa Ibn Taymiyyah a cikin a cikin littafin sai yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya yace duk wanda zamanto mai imani kuma ya kasance mai takawa ga Allah to shine wali shine wali a wajen Allah subhanahu wataala ina batar mun fahimta to Allah ya ce duk wanda ya doki ya rike wali na abokanan abokin gaba wanda yake kuntatama yake walakantarwa yake fito na fito da bayin Allah nagartatu to Allah ce faqad azantuhu bil harb ai ina shela a ga ya masa Allah ce ina shela ya fito mu gubza yaki da shi shi yasa a wannan gabar ina amfani da ita in ja hankalin shugabannin mu ba wanda kamata ya a ce kun kulla alaka ta kuddar su kamar malamai daga lokacin da shugaba ya zamanto abun harin sa malamai ne to ya dauko hanyar halaka da kansa wallahi in kana son karaba da kan karaba da kujeran mulki lafiya kuma ka kare da duniya lafiya kakkashe gonan bayu Allah waliyai masu karanta da mutane addini ba cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce wallahi ka tsorace su akwai bayun Allah da in suka yi addu'a suka daga hannu ko ba a lokacin ruwa ba suka ce Allah zai ruwa wallahi saboda Allah ya kutar da su sai Allah ya yi irin waɗannan bayun Allah taba su musiba ne ce sun yi kuskure ne a matsayinka na shugaba ya zama to abokanan gaban ka malamai ne kuma malamai kuskure ne a malanta da almajirin ce zaman to ba kwa gaya wa shugabanni gaskiya saboda gudun kada a daure ka wannan ya sanya su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suka yi gobarmaya har ya mutu a gidan kwaso ibn taymiya gidan kwaso ya rasu saboda mas'ala da ya dauko ta mas'aloli guda uku mas'alar farin cewa bai halitta mutun ya tafi wani masallaci wanda ba na makka ba ko madina da niyyar ziyara haramun ne a musulunci kace za ka tafi wata kaulaha ko wani gari ko wani ziyara a masallaci haramun ne haramun ne makka kawai ake tafiya da madina amma duk wani masallaci a kudus ba ba inda ka tura ka ba wanda ya tura ka in zaka je je maka da madina yace haramun ne ba a zuwa nabi yace idan mutun ya saki matarsa saki saki uku alfazi guda ta saku malaman wannan lokaci suka tayi masa raddi na uku sannan kuma mas'alar wace mas'ala suka tattauna akai wannan ya sanya aka shi gidan kwasu mas'alar qur'ani qur'ani abun halitta ne yace a'a qur'ani zancen Allah ne malaman wannan lokacin suke tare shugabanni suka sanya aka like sa sai da ya mutu a gidan kwasu sai da ya mutu a gidan kwasu nasiruddin al-albani alaihi rahmatullahi ta'ala to guduma ta yi wata karantawa mace malamin hadisi ya kai gidan kwasu biyar ana liƙe sa daga kaga ji tsoron dauri dan za a liƙe ka wallahi wani karatu ne mai zaman kansa ba ka bane faru dan uwa malami wala sana a kare da kai annabawan Allah annabin Allah ya ji ka daraja sai a gidan kwasu da annabin Allah annabi su ya shiga gidan kwasu ko me dalilin zuwa sa gidan kwasu saboda wannan da'awar ci ina batar mun fahimta daga a ko ina matsayinka ne mai da'awa ka buga irji ka ga wa al'umma gaskiya wannan shi zai sanya ka samu lambar yabo a wajen Allah subhanahu wataala kuma duk wanda zai fito yayi na fito fito na fito da kai to ya san cewa ba da kai yake ba yanzu da Allah ne yake ina batar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana ba zai kusanta ba ba zai gushe ba yana samun kusanci gare ni fiye da yayi abin da ni Allah na farlanta masa na wajabta masa ma'ana idan kana son ka samu kusanci wa mahalicci shine kai kokari ka dake yin abin da Allah ya farlanta maka kaga sallah guda biyar in har zaka dinga rike su baka wasa da su wallahi zaka samu kusanci wa Allah subhanahu wataala haka azumin ramadana haka zakka duk abinda aka ce wajibi ne Allah ya farlanta maka shi in zaka yawaita yin shi a lokacin da Allah ya ce ayi to zaka samu kusanci wa Allah subhanahu wataala kamar kai ne misalin a ce an yi numekinka a misalin a ce an yi numekinka kana wata wani wani post kokarin da aka ga kana yi shi zai sanya ka samu kusanci da magamanya ko to wannan haka wajen Allah yin abin da Allah ya farlanta maka yana sanya ka samu kusanci wa Allah subhanahu wataala tace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu kuma bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da yawaita yin nafilfilu abin da yake ba tilasta amma ya dora ma kansa yin wannan abun Allah ce ni kuma face sai na sosa ma'ana idan kana son Allah subhanahu wataala ya soka to ka aikata yawai ka zamanto mai yawaita aikata nafilfilu ka zamanto mai yawaita nafilfilu azmin litinin da alhamis karanta alqur'ani mai girma ziyara marar lafiya taimakawa miskinne ba zakka ba kai ayyuka na alkhairi wanda yake nafila ce to zaka samu sayar Allah subhanahu wataala sai Allah ce fa idza ahbabtuhu ni kuma Allah idan na sosa ba haɓa karin magana bace a ce Allah yana son ka wallahi alazim ka samu soyayyar Allah subhanahu wataala yafi duk wata soyayya samu a duniya yanzu ka kwatanta a ce shugaban kasa son excellence president of the republic yace yana son ka cikin a cikin taron mutane ya kira sunanka yace wane ina son shi ai ba karamar daraja bace ko ina jin ai ire-iren su ya ku bayan Allah za su dinga zawa ana salfi da kai waye wanda shugaban kasa yace yana so za a tallata ka a istaci to ba shugaban kasa ba wanda ya halici shugaban kasar da kuma kasar da yake mulka yace yana son ka to magana ce mai girma to muna fatan Allah ya so mu to Allah ya ce fa idza ahbabtuhu idan naso bawana kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi sai na kasance masa jin da yake ji da shi ma'ana sai zaman to ba abin da yake ji a duniya sai abin da ni Allah ne ya rada shi ba zai iya sauraron wani abu da yake yake ba a rayuwa wanda Allah baya so ko ya so ya saurara ba zai iya ba saboda abinda Allah yake so zai iya yi a rayuwa sai zaman to kayan gabaɗe gangar jikinsa kayan aiki ne wawa wa Allah subhanahu wataala wa basruhu alladhi yubsiru bihi sai ya kasance wasu irin da yake gani da shi ma'ana baya iya kallon abin da yake mi yake haramu sai Allah ya sauke masa kallon abin da yake halali Allah ya sauke masa sauraron abin da yake halali sannan kuma wa yaduhu allati yabshitu biha kuma sai na kasance masa hannun da yake damka in zai kama zai kama abin da Allah yake so ne duk abin da yake haramun Allah ba zai bari bai shiga a cikin hannunsa saboda ni Allah yana son sa sannan kuma warijluhu allati yamshi biha kuma sai ya zama tun kafar da yake tafiya da ita ma'ana duk inda zai tafi zai tafi ne inda Allah subhanahu wataala yarda masa ba zai taba tafiya ba inda Allah subhanahu wataala zai hushi da shi dalili Allah subhanahu wataala yana son sa Allah subhanahu wataala muke roƙo ya so mu sai ce wala in sa'alani kuma wallahi in ya roƙe ni bukata ta sa Allah ce la u'tiyannahu na rantse da girma na Allah ce zan basa idan ya roƙe ni wata bukata ta sa a rayuwa saboda matsayinsa da girmansa a wajena Allah ce la u'tiyannahu la u'tiyannahu la wal qasam ce la u'tiyannahu kuma ga nuna tawkid yace wallahi zan basa in ya roƙe ni zan basa sai ce kuma wala in ista'azani la uziyannahu in ya roƙe ni kariya na basa agaji na tsare sa Allah ce wallahi shari'a nake 100 bis 100 akan na kare sa ya Allah subhanahu wataala ka ba mu damar soyayyarka Allah ka so mu Allah subhanahu wataala ka so mu kuma Allah ka yassare mana agata ayyukan da za su sanya ka so mu kuma ka sanya mu warayu a wannan ayyukan mu mutu akai Allah subhanahu wataala ya gafarta muna abinda mun ka faɗa dai zama to gaskiya Allah ya karba mana ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala lokaci yayi tambaya ce to ai tambaya karwakallah sai an sai an sai an karanta an abin nan kyawun tambaya mu karanta su ai bincike a bada amsa haka wanda ya tambayar sa sai ya jira gobe muka zo karatun gobe insha Allah sai mu bada amsar wannan tambayar fatan Allah subhanahu wataala ya ya muna jagoranci mas'ala ce ta girma malume su tattauna kan mas'alar fatawa yawaita kuskure ne a rubuto tambaya kai tsaye musamman irin wannan yanar gizo ana kallaka ka yada akwai buƙatar ka karanta tambayar ka fahimce ta kuma kai bahasi saboda amana ce ilmiya shi fa ilmi ba ra'ayi bane karatu ne je karanto na karanto a littafi kaza malam wani ya ce kaza suka kai wa mutane wannan shi da sanya ka rabu da duniya lafiya kuma ka sauke yauni domin ba kai bane aka sauka ma wannan wannan addini shi yasa wala suke cewa duk wanda zai zauna a anten mutum ka gashi ya zauna a radio ko kuma tele to duk mai tambaya ya tambaya to yana tallata jahilci sani a duniya Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya duka dauki a bangare da likitanci ka zo likita kai tsaye in ka zo ka tabbai ka kake ji kace cikin kana ciwo sai a ce maka kawa huna zahi ko kaza dole sai ba a rubuta maka magani kai sai sai ai maka tambayoyi saboda a gano miye matsalar to haka shi ba karatu dole sai an zauna a ga menene abin da malamai suka faɗa magabata saboda tafiyar mu tafiya ce ta salafiyya akan muna aiki ne akan ai karatu mu fahimtar magabata akan abin da manzon Allah ya karantar da shi da mahaliccinsa subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya rada da mu ya sanya mu wannan moye da wannan duniyar lafiya ya kuma gafarta mana kurakuran mu ya sanya aljanna ce mu kuma mu da mu da mahaifanmu baki daya ya kuma gafarta mu sai gafarta mana kurakuran mu matan mu a gida Allah ya kara wa rayuwar su albarka ya kuma kara hada hankulan mu a zamantakewar rayuwa yan kasuwan mu Allah ya sanya albarka a kasuwanci ma'aikacin gwamnatin mu Allah ya sanya albarka a cikin ayyuka waɗanda ba sa da aikin Allah ya ba su ayyuka masu albarka kuma Allah ka rufa wani asiri duniya da alkiyama Allah ka kare mu da sharrin min hasidin idza hasada Allah ka sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh